الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دا وتدريني نا عشرين دا بير قوة صفر hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama na da 1439 shi ne ya yi daidai da 14 ga watan 11 shekara ta 2017 kamar yadda muka saba haduwa a irin wannan rana a wannan masallaci mai albarka masallacin ammar bin yasir wanda yake cikin unguwar hausawa a cikin birnin kano domin karanta littafin nan na babban malami wato shehu usman dan fodiyo rahimahullahu ta'ala littafinsa ihya'us sunna wa ikhmadul bid'a muna cikin babi na goma sha ɗaya a cikin wannan littafi babi na goma sha biyu a cikin wannan littafi ma'ana babin da yake bayani akan kiran sallah da iƙama bisa al'adar malam yakan kawo abin da ya tabbata a sunna a ƙarƙashin kowane babi kafin kuma ya kawo abubuwan da mutane kuma suke yi na shirkuci da shirme da sunan addini kamar yadda yake ya kawo mana hadithai da dama waɗanda suke bayani akan al'azan wal iqama sannan ya kawo mana abin da ya shafi ainihin wato wanda mutane suka kirkira na bid'o'i a cikin wannan babi na kiran sallah da ikama wanda yana daga cikin abin da malam ya kawo shine kiran sallar mutane da yawa da sauti daya a madadin kun saba da ladan mutum ɗaya ne shi zai zo ya ɗauki sifika ya kiran sallah sai a samu mutum biyu ko uku a lokaci guda su zo su kewaye la sifika su dinga kiran sallah wannan bid'a ne ya ce yana daga ciki kuma shine karkadawa da raurawa murya da yin rangaji da rausaya cikin kiran sallah da murya wannan shi ma idan yayi yawa to yana daga cikin abin da yake bid'a muharrama in kuma bai yawa ba malam yace bid'a ce makaruhiya malam ya tsawaita bayani akan abin da ya shafi wannan bangare sannan yana daga ciki shine yawaita kiran sallah lokaci bayan lokaci bayan hudowar alfujir a masallaci guda daya wanda kiran sallar asuba an sunnanta shi ya zama guda biyu na farko da kuma kiran sallah na biyu to yin guda uku hudu biyar a masallaci guda to wannan shi ma ya saba wa koyarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na daga cikin abin da malam ya kawo mana shine a madadin lafuzzan da muka saba ji na kiran sallah waɗanda in an yi su yin su akwai lada da falala kuma suna cikin sha'airin islam abubuwan da suke nuna alamar akwai addini a wannan gurin lafuzan da suka zo daga ainihin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lafuzan da in ana yin su ma har an sunnanta maka kai mai sauraro ga abin da zaka ce har ma mun karanta irin abin da yake na sunna dangane da mutumin da ya ji mai kiran sallah to sai kuma a bar wannan lafuzan da shari'a ta zo da su sai kuma a buge da wasu lafuzan daban da niyyar tara mutane da sanar da su lokacin sallah yayi ka ta'ahib wa tahdir wa tasbih kaman a shirya a shirya kaman a zo a zo ko a halarto ko kuma asuba tayi asuba tayi da makamantan wannan wannan yana daga cikin abubuwan da malam ya karantar da mu a sati biyu da ya gabata da kai tsaye za mu ɗora daga inda muka tsaya ƙalil mu'allifu rahimahullahu ta'ala ala annan fankar taka kashe ta wa ƙalil imamu abu abdullah al'ubbi inda kalami al'imamu abu abdullahi al'ubbi a wajen da yake wata magana yana cewa ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake yin sharhi akan fadin annabi sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad duk wanda ya kirkiro ya farar da wani abu da sunan addini a cikin wannan addinin namu na musulunci ma laysa minhu abinda baya daga cikin addini domin ba shi da tambari daga da stamfi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa huwa raddun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a mayar masa da abinsa ba za a karba ba amma in yazo da wata sabuwar fasaha wadda za a karu da ita a zaman mu na duniya wannan ba a kiransa bid'a kamar yadda mun karanta tun a farkon wannan littafi mutum ya gano wata fasaha ya shigo da ita wadda za ta taimaka wajen sauƙaƙa wasu al'amura na rayuwa yau da kullum wannan ba bid'a bane amma da sunan addini addini ya riga ya cika ba a buƙatar ka rage ko ka ƙara manzo Allah dan haka ya faɗi wannan hadisin yace duk wanda ya kirkiro bid'a a cikin addini ba za a karba ba sannan kuma ya sake cewa wani zai iya cewa ai ba shi ya kirkiro ba shi ma ya taso yaga ana yi kabiran an kabirin sai aka ce to ai kai ma akwai akwai hadisin ka man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda ya aikata wani aiki wanda ba umarnin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam yazo akan wannan aikin shi ma za a mayar da kayansa ba za a karba ba to bisa wannan hadisin al'imamu abu abdullahi al'ubbi ya ainihin wato yi ƙarin bayani a kansa yake cewa ma laisa min amrihi abinda yake nufi da man a hadasa fi amrina ma laisa minhu ai ma laisa min amrihi abinda ya zama baya daga cikin al'amarin addini ai ma'ana huwa ma laisa ma lam ya sunnahu laisa min amrihi baya daga cikin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam huwa ma lam yasunnahu shi wannan abin yana daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sunnanta shi ba wa lam yashhadu shar'u bi i'tibarihi sannan shari'a bata bada shaida akan ayi izina ayi lura da wannan abin cewa babu komai ba fa yatanawalul manhiyatu wal bid'u allati lam yashhadu shar'u bi i'tibariha wannan hadisin man ahadasa fi amrina hadha fayatanawalul manhiyat ya kunshi dukkan abubuwan da shari'a ta hana sun shiga cikin wannan babu duk abin da shari'a ta hana ai bata yi umarni da shi ba haka zai iya shiga cikin ma laysa minhu wal bid'u da bid'o'i allati lam yashhad shar'u irin bid'o'in da shari'a bata bada shaida bi i'tibariha da lura da waɗannan a matsayin addini ba wa amma allati yashhadu shar'u bi i'tibari aslihi asliha amma game da bid'ar da shari'a ta yi itibari ta yi lura da asalin abin ko da yake shi wannan reshe ne reshe ne ya zama bid'a amma ka koma abin yana da asali fa hiya ja'izatun wannan bid'a ce wadda ta halatta wannan kuma mun yi ta bayani tun a can farko cewa sun ginu akan cewa akwai bid'a mai kyau kuma wanda duk maganganun da muka karanta sun nuna cewa babu wata bid'a mai kyau kamar yadda shi ma zamu ji zancen ainihin wato ibnul hajj mai madakal game da wannan matsala wa hiya min umurihi wato kenan yana daga cikin al'amuran addini kalbi da ulmusasana kamar bid'o'i masu kyau kenan sai ya ba da misali kalijitima'u ala qiyami ramadan kamar haduwar mutane a masallaci su dinga qiyamul layli ko ramadan ko tahajjud wanda wannan mun karanta akwai hadisai ingantattu ba bid'a bace ko mun karanta tun a farkon mukaddimar wannan littafi malam diya mana wannan bayanin cewa a kawo wannan misalin a matsayin bid'a ma ba ma za ta hau ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya jagoranci sallar qiyamul layli ko tahajjud ko tarawih sau biyu sau uku sannan kuma bai ci gaba da yi ba kuma ya faɗi dalilin da yasa bai ci gaba da yi ba bayan ya bar duniya aka ga to wannan dalilin ya kawo dan haka za a iya ci gaba haka ba bid'a bace amma malam ya ci gaba da kawo misalin ta anan wa kat tasbihil yawma shi al-ubbi yake cewa haka kuma ka tasbihil yawma kaman asuba ta yi jama'a su fito lokacin sallah yayi asuba ta yi da ake karan ake fada a yau wa tahzir da kuma a halarto a taho wajen sallah wa ta'hib da a shirya a taho shirya wajen sallah to wa'annan lafuzan shi malam al-ubbi a karkashin wannan hadisin sai yake ganin suna daga cikin bid'o'i masu kyau me yasa sai ce fa inna shar'a domin ita shari'a shahida bi itibari jinsi maslahatiha ai shari'a ta ba da shaida akan lura da ɗaukar izina da jinsin wani abu mai maslaha irin ta wannan ai maslahar da ta sa aka ce ai kiran sallah dan a sanar da mutane lokacin sallah yayi kuma su taro su zo su yi sallah to sai kuma ya zama ladan bai amfani da waɗannan lafuzan ba sai ya ce wa mutane ya hura lasifika ya ce jama'a a matso jama'a su fito masallaci lokaci yayi lokaci yayi sai shi mala yake ganin irin wannan lafuzan sun sun ba da maslaha irin waccan dama so ake a sanar da mutane lokacin sallah yayi su tafi masallaci to ba yi kiran sallah ba sai aka yi amfani da lafuzza ko da Hausa ko da wani yaren cewa mutane su tafi masallaci ya amsa ya bada ainihin abin da ake bukata da haka shi sai yake ganin wannan yana daga cikin irin abin da shari'a ta ba da shaida akan a iya izina a iya lura saboda jinsi maslahatiha wani jinsi ne na irin abin da ya shafi maslahar kiran sallah tunda maslahar kiran sallah shine a kira mutane domin su yi sallah to shi ma wancan da aka ba kiran sallah ba aka yi amfani da at-tahib at-tahdir at-tasbih shi ma yana daga cikin jinsin maslahar sallah ko kiran sallah fa innal adhana domin shi kiran sallah nan shari'a an shar'anta shi ne li maslahatil i'lam saboda maslahar sanar da mutane bid-dukhuli fi salati da shigowa wajen sallah والتسبيح والتأهيب والتحذير من ذلك النوع sai malai shi ubbi yake cewa tasbihi cewa asuba ta yi cewa a shirya cewa a halarto wajen sallah min zalikan nau'i yana daga cikin irin wancan nau'in lima fi talafati min maslahatil ilam saboda irin abin da ke cikin waɗannan lafuzza guda uku na maslahar sanar da mutane bi qurbi huduri salati da kusantowar lokacin sallah Allah ya sa magana ta fito ma'ana shi ubbi yana ganin wato shi ainihin wato Abu Abdullah yana ganin cewa wayannan lafuzzan babu laifi bid'a ce amma bid'a mai kyau me yasa sai ce saboda ita bid'a duk abinda babu shi a addini kuma ba shi da wani tushe da zai koma cikin addini shine bid'a amma abin da yake yana da asali a addini to wannan yana iya zama bid'a mai kyau sai ya bada misali ka ta'hib ka tahdhir ka tasbih sai ya ce me yasa aka shar'anta kiran sallah an shar'anta ne dan a sanar da mutane lokacin sallah yayi sai mutum yazo ya hura lasifika ya ce jama'a sai aka yi tsit lokacin sallah yayi a taho masallaci sai ya ji lasifika wai wannan shi ma ya bada irin abin da kiran sallah yake bayarwa da haka shi a wajensa wannan koda bid'a ne to bid'a ce mai kyau an gane qultu shehu usman dan fodo yace wa ala nahyi hadha kullihi bisa hana waɗannan abubuwa gaba ɗaya masha sahibul madakhal ibnul hajj mai madakhal akan haka ya tafi shi ibnul hajj yana ganin babu wani at-tasbih babu wani at-ta'hib babu wani at-tahdir dan ba shi shari'a ta ce ai ba in haka ne koma ko meye ma za a iya ajiye na shari'ar a zo da wani azanci a ce za a dinga yi karshe duk gaba da addinin da aka zo da shi sai ya bata saboda mutane su ma sun kullo da wasu dabaru da wasu ainihin wato azanci kala kala da aka ibn ibn al-hajj mai madakhal yake cewa shi yana ganin waɗannan duk gabaki ɗayan su ba za a yi ba li'annahu qala fihi wa yunha al-mu'adhdhinu domin ai shi ibn alhaji ya faɗa fihi akan wannan matsala ta kiran sallah ya ce wa yunhal mu'adhdhinu a hana mai kiran sallah amma ahada tuhu gabarin abin da suka kirkiro su ladanai da suke kiran sallah min wuqufihim ala babil masjidi na tsayuwar mai kiran sallah a daidai kofar masallaci wa qaulihim da fadin su as-salatu yar rahimakumullah haka dinga jin wani lokaci ana irin wannan as-salatu rahimakumullah ladan yana bakin kofa yana wato yana fadin irin wannan kalmar ko kuma hadaratis salah ko kuma as-salatu ya ahalas sala ila gairi zalika min al-alfaz al-ma'hudati minhum ko mutum ya dinga cewa a taho sallah Allah ya ji kanku ko kuma hadaratis salatu lokacin sallah yayi ko kuma as-salatu ya ahalas sala a taho sallah ya ku musulmi ma abota sallah ila gairi zalika izuwa wani haka min al-alfaz al-ma'huda daga cikin irin lafuzzan da an sababbu ne minhum a wajensu su masu kiran sallah sun saba da irin wannan li'anna shari'a salawatullahi alaihi wa salamu saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kad qarrara al-mukallafa hudur salati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wajibci da takalifanci ko ya tabbatar da ya tabbatar wa al-mukallaf musulmi baligi mai hankali hudur salati ya tabbatar masa da ya halarto wajen sallah bi sama'il azan da ya ji kiran sallah ba ce akai da ya ji as-salatu rahimakumullah ba ba ce akai da ya ji as-salatu ya ahla sala ba ba da ya ji hadaratis salatu duk wa'annan ko at-tahib at-tasbih da at-tahdir ba wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bawa musulmi umarni su taho masallaci ba ce in sun ji kiran sallah su taho dan haka ibn al-haji yake cewa fa ziyadatu alaihi bid'atun don haka ƙari akan abin da shari'a ta ce a yi bida ne kawai ƙari akan kiran sallah shari'a ta ce a yi to mutum ya zo da duk kowane irin azanci ya ƙara akan wannan bida ne ha ba wajihun wannan fuskar kenan fuska ta farko kenan athani fuska ta biyu annahu idza fa'ala zalika a to idan aka ce ladan mai kiran sallah ya daina kiran sallah ya dinga amfani da wasu lafuzza daban idan halladan ya aikata haka baƙiyar azanu shari'iyyu ka annahu la ma'anan lahu to sai ya zama kiran sallar da shari'a ta ce ai ya zama ba shi da ma'ana ke da tun farko da shari'a ma ba za ta ce ba za ta zo da lafazin kiran sallah ba sai a ce kawai kowane gari su san yadda za su yi su tattara mutane a taho sallah amma in aka ce har akwai wannan bid'a ce mai kyau na mutum zai iya ajiye kiran sallar da muke ta ji a masallaci ana ta karantawa kuma kai amfani da wani lafazi na as-salatu rahimakumullah ko hadaratis salatu ko as-salatu ya ahla salat da sauran irin waɗannan malai yake cewa in aka ɗauki wannan aka ce za a aiki da shi to sai ya zamanto kiran sallar na shari'a wanda muka karanta sati biyu da ya wuce ka annahu la ma'anan lahu kaman ba shi da wata ma'ana li'annan nasa saboda mutane idza ahidu zalika in har suka saba da haka ba kiran sallah suke ji ba irin wanda muke ji yanzu a masallaci ana yi mu taho to in ya zama ba shi ake ba mutane suka saba da wancan yattakilu ala wuqufil mu'adhdhin ala babil masjidi sai shikenan sai mutane su dogara ba za su taho masallaci ba har sai sun ji ladan a kofar masallaci yana as-salatu rahimakumullah ko hadaratis sala ko as-salatu ya ahla sala sannan sai ga mutane suna barkowa suna taho suna taho a masallaci ina fata an gane wa ala qawlihi al-mutaqaddim dhikru haka kuma akan maganar da ambatanta ya gabata na at-ta'hib at-tahdhir at-tasbih wa idza kana dhalika kadhalika idan al'amarin ya kasance haka fal galibu minan nasi to da yawa daga mutane da yawa mutane annahum idza sami'u al shar'i ko da sun ji kiran sallah na shari'a lam yahra'u ba za su yi sauri su taho ila al-masjid masallaci ba li'anna tikalahum ala ma wasafna domin dogaran su akan abin da muka siffanta wa zalika kulluhu min al-hadath fi din malai ce duk wannan yana daga cikin bid'a addini ma'ana ko da ma misali ka dauka masallacin ku kuna kiran sallah sannan kuma lokaci ya dan aka dan yi yan mintuna ladan zai je kofar masallaci ya dinga as-salatu ya ahla sala an fahimta a matso a matso duk wanda ya jinkiri zai je iqama duk wanda ya jinkiri zai ji muna yi to in ya zamanto al'ada har mutane sun saba da haka za ka yi kiran sallah ka ga ba kowa a masallaci har sai mutane sun ji abin nan na al'ada kuma wanda ba addini bane kuma wanda shine suke gane yanzu fa sallar ta kankama liman kila shi ma israeli yana nan akan shimfiɗarsa kawai jira yake a shigo masallaci a tada ikama sannan sai ga mutane suna barkowa suna tahowa masallaci shi sa yadda shari'a ta ce a yi kiran sallah duk wanda ya ji wato ko me yake zai yi kokari ya ajiye wannan abin ya alwala ka ga ya taho masallaci wani zai zo ya minti biyu wani zai minti biyar kafin liman ya zo a tada sallah minti biyun nan alkhairi ne ga mutum yanzu Allah ya karɓi minti biyun nan ya sa a mizanin kyawawan ayyuka mutum kila shine wannan minti biyun ne zai kai shi aljanna wani ya samu minti biyar wani ma ya samu yin nafilfili ya samu sunanin rawatib amma yadda mutane yanzu suke helter skelter mutane suke wato suke a gaggauce cikin al'amuransu na rayuwa aka ce al'amura sun zama haka ba kawai mutum yana wani ma yana nan kofar masallaci a tsaye yana ji duk a kai ladan da ta karkare kai kiran sallah duk yana jinka amma ba zai shigo masallaci ba sai ya je as-salatu rahimakumullah sai ce to yanzu tayarwa za to a yanzu ma ba ga wani an yi kiran sallah ya ji an tada ya kama ba sannan zai tau ya yi alwala fa yana nan akan benci a zaune ya yi alwala yanzu yana kofar gidansa a zaune an yi kiran sallah mai kun ya taho masallaci ya samu minti biyu minti uku manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya duk wanda ya zo masallaci yana jiran sallah a cikin sallah yake kafin ma a yi sallar mala'iku kawai suna ta rubuta sallah yake sallah yake to wannan ladan shedan a haka ma ya hana mutane suna zaman su wani ba zai taso ba sai ya janta da ikama kace tashi kai tashi mu je ga sallah can an tayar to ballantana a ce an saba da irin wannan sai liman sai ladan ya faɗi wasu lafuzza sannan ake gane yanzu za ta da sallah wannan mala yake cewa لأن اتكالهم على ما وصفنا وذلك كله من الحدث في الدين وأن دي yana daga cikin abin da yake kirkira a cikin addini ba daidai bane waka baraka ji wani asar na Abdullahi dan Umar وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله dan Umar Allah ya kara musu yadda ya kasance maran wata rana ya zo shigewa bi dariqin ta wata hanya bil basra a cikin garin basra fasami almu'adhdhina sai ya ji wani ladan mai kiran sallah yayi kiran sallah fa dakhala almasjida sai ya shigo masallaci tunda ya ji an kira sallah kuma zai wuce kawai sai ya shiga masallaci yusalli fihi alfarda yace bari ya shiga cikin masallacin ne ya salli yayi sallah farilla a ciki tun daga kiran sallah an yi faraka'a to sai ya tashi yace bari yayi yayi nafila fa bainama huwa fi athna'ir ruku' yana cikin yin nafilan nan wa iza bil mu'azzin sai kuma yaji mai kiran sallan nan ladan kaduwa kafa ala babil masjid kuma ya koma kofar masallaci ya tsaya fa qala yana cewa hadaratis salatu rahimakumullah hadaratis salatu rahimakumullah hadaratis salatu rahimakumullah lokacin sallah yayi Allah ya ji kanku ku shigo masallaci za ta da sallah ku shigo masallaci Allah ya ji kanku za ta da sallah fa faraga min ruku'ihi abdullahi dan umar ya gama wannan nafila tasa wa akhadana alaihi sai aga ya kwashe takalmansa wa kharaja ya fice daga masallacin ba fa yi sallar farilla ba kawai ya fice daga masallacin da aka tambaye shi wa kala yace wallahi na rantse da Allah la usalli fi masjidin fihi bid'atu ce wallahi ba zan yi sallah a cikin masallacin da ake bid'a ba dan ka san yanzu ana ma sassauci ana fadan daga bid'a ana dan daga mata kafafa amma in za ka yi riko da mazhabin su abdullahi dan umar fa abun fa za a dinga ganin ka wani kayi zafi da yawa ba an fai kiran sallah ba kawai kwashe takalman sai ya fice aka ce akar makal ba yi sallah ba sahabin annabi abdullahi dan umar ya ce ba zan yi sallah a masallacin da ake bid'a ba to kaji kawai wannan kalmar ya ji kayi kiran sallah ka gama aikinka Allah gafarta malan ladan abinda kawai aka sa kake kenan ya rage na liman an zo ta da ya kama ya ce ka tayar ko ya sa wani ya tayar amma kai aikin ka sunan ka almu'azzin kuma al'azan din nan ba kai ne aka ce ka kirkiro naka azancin ba shari'a ta faɗi ga abin da za a faɗa ga lafuzan da za a yi amfani da su kawai ka faɗe su ka zauna lafiya kowa ya yi jinkiri ya ji a ikama wannan kuma ai ba sai ka faɗa ba an fahimta intaha wannan asar din na abdullahi dan umar imam abu dawud ya rawaito shi a cikin kitabu salah a cikin babun fit taswib sannan imamu tirmidhi shi ma ya fitar da shi a cikin sunan cikin kitabu sala shi ma ya kawo shi babu ma ja at tatwibu ma'ana shi ma akan wato tatwib shi ma sai kawo wannan asar din na abdullahi dan umar a wata a wannan ruwaya ta tirmidhi sai yake cewa mujahid mujahid shine yake cewa mun shiga tare da abdullahi dan umar bin wato masallaci inji mujahid tabi'i ne yace mun shiga masallaci da abdullahi dan umar an yi kiran sallah a ciki muna nufin za mu yi sallar farilla a wannan masallaci ladan ya yi kiran sallah sun shigo masallaci kawai kuma an tada iqama fa kharaja abdullahi bin umar min al-masjid abdullahi dan umar kawai sai ya fito daga masallacin wa qala sai ya ce wa mujahid ukhruj bina min indi hadha al-mubtadi fito da Allah fito mu bar wajen wannan dan bid'a din walam yusalli fihi bai sallah masallacin ba saboda bayan yayi kiran sallah kuma ya ji shi yana wani abu da shari'a bata sa shi ba shi yasa malam mai lahallar yace waya kifa inda amrihi wa nahyihi ka zauna lafiya shine abin da mai lahallar shi ma yace an fahimta wa min zalika al-istighfaru qabla al-iqama yana daga cikin bid'a yin istighfari kafin iqama aka ce ta da iqama astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahu akbar Allahu akbar ko ba ku ji ana yi ne sai mutum ya yi astagfirullah astagfirullah kuma ya yi haka astagfirullah astagfirullah astagfirullah Allahu akbar Allahu akbar shaɗu Allah ilaha illallah shaɗu anna muhammadar rasulullahi hayya ala sallati hayya ala fallahi qad qamatis sallatu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah sayyidina muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan sai kuma ya haka allahu akbar an fahimta to wannan istighfarin abu ne mai kyau amma ba nan aka ce a yi shi ba kasan yana daga cikin matsalan mutane kuma yana daga cikin inda shi ɗayin kewa mutane illa yanzu wani da ya ji wannan ya ce to kaji wai ba a istighfari ya kasa fahimtar me aka faɗa a gurin a wajen in an zo ta da ikama sai ka yi astagfirullah astagfirullah astagfirullah shine dan fodiyo ya ce ma bid'a ne amma yanzu wani yana so ya rudar da waɗanda ba sa karatu sai ce to kun ji sun ce a ba istighfari ma bid'a ne an fahimta wa min zalika yana daga cikin bid'a a ikama ko a kiran sallah a a ikama kai al istighfaru qabala al-iqama yin istighfari kafin iqama wa huwa qaulul mu'adhdhini qabala al-iqama shine ladan mai kiran sallah wato kafin yayi iqama yace astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah talatan sau uku wa huwa bid'atun makruha wannan ita ma bid'a ce abakar hantawa li'annahu min al-bid'il idafiyya domin wannan tana daga cikin bid'a idafiyya bid'a ce ta jinginawa shi istighfarin yana da asali amma inda aka raba shi aka yi shi bid'a ne yin a gurin ita ake kira bid'a idafiyya wa fi umdatil murid sadiq ya zo cikin littafin umdatil murid sadiq yace al-bid'u al-idafiyya abinda ake kira da bid'o'i na jinginawa ko na rabawa hiya allati tudafu li amrin ita ce bid'ar da aka jingina ta a jikin wani al'amari law salima minha da dai zai kubuta daga wannan al'amarin lam tasihhal munaza'atu da bai inganta a yi jayayya fi kaunihi sunnatan cikin kasantuwar wannan abin sunna ne aw gaira bid'atin ko kuma ba bid'a bane wannan ita ce bid'a bid'a idafiyya yanzu shi istighfarin shi kadai ba dan an jingina shi da iqama ba ai sunna ne addini ya ce a istighfari ko ba haka bane to yanzu inda matsala take shine inda ka raba shi istighfarin to gurin ba a raba istighfari ba a ce a yi shi ba gurin ina fata an gane wa hadhihi hiya al-ghalibatu fi hadha zaman mala yace wannan shine galib shine yafi rinjaye a wannan zamanin bid'a idafiya a jingina wata ibada a jikin wata ko ba a ce a jingina ta ba asalinta ita ibada ce waccan ma ibada ce amma waccan daban wannan daban amma sai mutum ya ɗauki wannan ya jingina ta da wancan kuma in ka ce ya raba su sai ya ce ka ce wancan ba kyau yanzu wanda zai yi addu'a bayan an idar da sallah ko ya juyo ya dinga ba mutane umarni ya yi addu'a in ka ce masa ita addu'a tana da muhalli ya halatta yin addu'a amma inda ka jingina ta nan kuma ba a ce a jingina addu'a a gurin ba duk shi sa mala ce irin wannan bid'a ibafiyan ita ce tafi yawa a wannan zamanin namu asali za ga abun yana da asali amma inda aka yi shi kuma ba a nan shari'a ta ce a yi shi ba ina fata an gane yanzu misali aiza ana karanta ayar muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko aka ji masallaci ya kaure da sallallahu alaihi wasallam yanzu kaga salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ibada ce sannan sallah ita ma ibada ce abinda mutane suka kasa fahimta in ba shari'a ce ta ce yi abu kaza a daidai lokaci kaza ba to in kai kai karambani a karambana ne kai yanzu ana karanta wannan ayar babu wani hadisi da ya ce ka yi salati salatin annabi abu ne mai matsayi amma ba a ce a yi shi a nan gurin ba da haka an liman ya ja ayar sai kai shuru me yasa saboda yanzu in kai a nan gurin to kayi bid'a izafiya shi salatin ibada ce daban sallar ibada ce daban sai ka zo ka hada su to wannan hadawar da mutane suke yi shi ake kira albida'ul izafiya an gane min ha daga cikin bid'a izafiya qaulul mu'azzin qabla al-iqama shine mai kiran sallah kafin ya ta da iqama yace astaghfirullah salatan sau uku intaha kalamu wa bintihaihi intaha bayanu ma ahdathahu an-nas a nan ne bayani ya cike game da abin da mutane suka kirkira fi babil azani wal iqama a babin kiran sallah da iqama min al bid'i shaytaniya na bid'o'i irin na shaytan ala sabili tanbihi al uqala la ala sabili al ihsa saboda ayo mutane mahankalta fadakarwa domin su fahimci kurakurai su gyara ba wai ana fada bane dan a dinga lissafawa da kuma yin bayanin laifukan mutane الباب الثالث عشر بابي نقوم شاء في بيان طريق السنة المحمدية في باب الصلاة a wannan babin ne za ka ji sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a babin sallah wa bayani ma a hadasahun nas da bayanin abin da mutane suka kirkiro fihi a cikin wannan babi min albida'i shaytaniya na daga bid'o'i irin na shaytan dariqu sunnati fi babin salah wato sunnar annabi a babin kiran sal a babin sallah wa amma dariqu sunnati almuhammadiyyati fi salah fa huwa an yusalli كل واحد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي wato koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam a babin sallah shine kowane musulmi mai sallah ya dinga yin sallah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin sallah shikenan shin yadda kake kabbarta sallah haka manzon Allah yake daidai inda kake daga hannun anan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana barin hannunsa sannan tsayuwarka yan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsayuwa a sallah yanda kake karatu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin karatu a sallah yanda kake nutsuwa haka nutsuwar annabi sallallahu alaihi wasallam take a sallah gurin da kake kallo ana sallah kana sallah nan ne inda aka gaya maka annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuba ido ya kallan yana sallah shin ruku'un kama irin na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma irin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi ruku'u yake karantawa shi kake karantawa wai ka ma taɓa tambayan annabi ya ɗago daga ruku'u me yake faɗa shi irinsa kake faɗa sannan yadda kake ɗagowa daga ruku'u haka aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗagowa haka sujada haka haka har zuwa ƙarshen sallah shine ma'ana ka yi sallah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin sallah ina fata an gane malam ya dunku karatun gabaki daya anan ya ce shine koyi da annabi a babin sallah shine mutum yayi sallah kamar yadda aka ruwaito ta hanya ingantacciya cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake sallah to sai kai iya bakin kokarin ka ga sallar ka tana kamanceceniya da ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa sahabbai har murna suke akwai wani cikin sahabbai da ya ja sallah ya limanci ya juyo ya kalli mamu ya ce wallahi ana ashbahukum ko ashbahukum bi salatan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wallahi na fi ku kwaikwayo da kamanceceniyar sallah da irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam su kullum ba su da abun koyi sai annabi sallallahu alaihi wasallam a komai nasu da ibada sai sun tambayi annabi yake mu ne dai ga mu nan dai muke ta tafiya da ka wa fi sahih al-bukhari hadisi ya zo cikin sahih al-bukhari annahu sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ganni ina yin sallah kaga umarni ne wannan sallu umarni ne yanzu wajibi ne kowane ɗaya daga cikin mu je ya tambayi malaminsa yaya manzon Allah yake yin sallah Allah gafarta malam cire son zuciya ba irin sallah ka ba koya min irin sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta shikenan saboda umarni annabi ya bayar ya ce kowa ya yi irin sallarsa ka taba sauraron yadda annabi ke sallah ka taba zuwa an koya ma ka taba tambayan malami yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin sallah tun daga umarni an ce in za ka yi sallah ba irin sallar malamin garin ku aka ce kai ba ba irin sallar wani sai aka yi kai sallah irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kai koyi da malamin ka to ka tabbatar shi malamin yana koyi da irin sallar annabi sallallahu alaihi wasallam shi sa kake koyi da shi to anan kai daidai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce sallu kama ra'aitumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ganni ina yin sallah Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadithin a cikin kitabu sala babul adhan lil musafir sai kawo wannan hadithin hadisi ne na Malik bin al-Huwairi Imam Muslim a cikin kitabul adab shi ma ya kawo shi babu rahmatan nasi wal, wal baha'im shi ma ya kawo wannan riwaya ta Malik bin al-Huwairi sannan ya sake fitar da shi a cikin kitabu a attamanni ya kawo a cikin babu ma ja a fi ijazati khabaril wahid nan ma ya kawo wannan hadisin na malik bin huwairi na fata an gane da aka hadisi ne na imam bukhari har da muslim gaba daya an ce annabi sallallahu alaihi wasallam hawa kan mumbari yayi dan yana so a ga irin sallarsa a dinga koyi da ita mumbari a ranar aka ce sallah yayi akan mumbari saboda da na gabansa da na tsakiya da na can bayansa garya yake yi sahabin ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam aka ta da ikama ya yi kabbara yana kan mumbari kowa yana hango shi ya yi karatun fatiha ya yi ruku'u a kan mumbari sai da ya yi ruku'u ya ɗago daga ruku'u a kan mumbari sannan sai ya sauko da baya da baya da baya da baya ya sauko sai da ya zo ƙasan mumbari sai ya yi sujada da ya yi sujada guda biyu sai kuma taka matattakala ɗaya biyu uku ya koma kan mumbari ya sake yin karatu a tsaye ya yi ruku'u ya ɗago daga ruku'u duk akan mumbarin ya kuma saukowa ƙasan mumbari tafiya da baya da baya ya zo ya ainihin wato haka aka yi sallar ha'a gama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma sana'atu zalika lita'tammu bi wa lita'allamu salati sallu kama ra'aytumuni usalli manzo Allah ya ce abin da yasa ne muku wannan sallar yau na ma hau kan mumbari lita'atan mubi dan ku koyi da ni wa lita'allamu salati dan ku koyi irin sallata daga ƙarshe sai ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ganni ina yin sallah Allah ya ba mu ikon kamantawa wa fi sahihi al-bukhari aidan an karbo daga cikin ay wato yazo cikin sahihi al-bukhari qala abu humayd as-sa'idi abu humayd as-sa'idi yace ana kuntu ahfazakum lisalati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to ga wani sahabi shi ma abu humaid ne sa'idi yace hakika na kasance a hafazakum ni na fi ku kiyayewa lisalati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ga sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ra'aituhu yace na ga annabi sallallahu alaihi wasallam idza kabbara idan yayi kabbara ja'ala yadaihi ko idan zai kabbara harama ja'ala yadaihi yana sanya hannayensa har zuwa manki baihi daura da kafadinsa yana yin haka Allahu akbar daga hannu kala biyu annabi yake yi sallallahu alaihi wasallam yana kuma dagawa daura da ainihin wato kunnuwansa ba a yin haka ka wannan Allahu akbar ga mutum ya haka kamar zai kiran sallah wai wai kabbara yi sai ga mutum ya haka ya rufe kunnuwansa Allahu akbar ba dunkula hannun ake shi zan ka karanta iziya da risala za ga har sai da kwatanta yadda za ka yi kamar za ka jeho wani abu kar ka danke hannun kar ka karkatar da su kar ka yi kaza duk sai da suka faɗa yadda za a yi da haka za ka miƙar da hannayen ko ka zo kusa da kunnuwanka allahu akbar ko ka zo daura da kafaɗinka kai kabbara wannan sahabin to irin wannan wadda ta daura da kafadu ita ya gani yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya da zai kabbara ya sanya hannayensa daura da kafadunsa wa idza raka'a amkana yadayhi min rukubatai sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yayi ruku'u yana tabbatar da hannayensa akan gwiwoyinsa wani sai ga ya rike kauri wani kuma ya rike saman cinya gwiwar za ka rike za ga shi ma na ana samu in mutum zai tafi ruku'u wani zai ga yayi doro da abin nan in ka duba da kyau zai ga kwaurinsa ya kamo kaman gola an fahimta to ba haka ake gwiwar gwiwar mutum zai kama gwiwar mutum zai tafe ta ya rike shine yake cewa na ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai yi ruku'u ko ya yi ruku'u amkana ya dai sai ya tabbatar da hannayensa min rukubatai a kan gwiwoyinsa shi ne mai iziya ko mai risala ke ta kalƙabido alaihi ma kamar wanda ya yi damka a kansu kamar wani abu ya tafi a gurin sai ya rike su gam sun mahasara zaharahu sannan manza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tankwara bayansa fa'iza raka'a shi ma in ya tankwara bayan yakan iya ƙoƙarinsa ya ga cewa bayansa ya daidaita an ce in ka ɗora wani abu baya gangarewa ba kuma yayo baya fila ba wanda ya taɓa zuwa ya gwada ma yadda ruku'u yake shi sa wani yin ruku'u ya ga kamar mai jin ba haya wani kuma kila kuma a iya mai uzuri ko ciwon baya ne wani sai ga ya ɗan yi ɗan ɗungusha ka ya ɗan ɗan sunkuya kawai bambancinsa da tsayuwa ba yawa wani kuma sai ya kamar zai allon dungura zai gan shi ya nutsa ya yi ƙasa ta yadda ka ɗora wani abu gangarewa zai yi ƙasa shi kuma so ake bayan da kan annabi sallallahu alaihi wasallam da bayansa daidai suke yi ta yadda ka ɗora kamar ƙwariya ko kuma kamar bal in ka aka ɗora a bayanka za ta tsaya cak ka gan aka ɗora bal a bayanka ta tsaya cak bayanka ya yi lebur in ba haka ba ko dai ta tuntsira ta yi wajen kanka ko kuma ta tuntsuro ta yi baya an fahimta fa idza rafa'a ra'asahu sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya dago kansa daga ruku'u istawa yana daidaita hatta ya'uda kullu fiqarin makana har kowace kowane kashi kowace gaba ta koma gurin zamanta da haka in ya dago yana dagowa da sami Allahu liman hamida sannan sai ya ce rabbana walakal hamd to a tsayen nan ba zai tafi sujada ba har sai kowace gaba ta koma mazauninta kowane kashi sai ya koma inda yake to a nan shine malamai suka kasu kashi biyu shin yanzu idan mutum ya dago daga ruku'u zai mai da hannunsa ne ya rike ko kuma ya dago daga ruku'u sakin hannun zai yi shine za a ga wani in yace sami Allahu liman hamidahu rabba kafin yayi sami Allahu liman hamidahu in yana tsaye yana karatun Fatiha ya rike hannunsa idan zai ruku'u ya daga hannu ya tafi ruku'u to in ya dago daga ruku'u wani da yace sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu sai ya saki hannun wani kuma sai ga yace sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu sai ya mai da hannun ya rike to akan wannan hadisin ne malamai suka kasu gida biyu saboda an ce kada ka tafi sujada sai kowane kashi ya koma mazauninsa wasu waɗanda suka ce a saki sai suka ce abinda ake nufi shine kaman albani rahmatullahi alai shi yana da ra'ayin in an ɗago daga ruku'u sakin hannu za kafin ruku'u kam hannunka yana rike amma an ɗago daga ruku'u ya ce saki hannunka me yasa yace an ce kowace gaba ta koma mazauninta kafin ka shiga sallah ina hannunka yake na'am ko kuma da ka taho daga gida ma a masallaci daga zuwa masallaci a haka ka taho na'am ko kuma da'iman kana yawo unguwa kawai haka hannunka yake aya hannunka yake a sake yake to sai ya ce an ce kowace gaba ta koma mazauninta kafin ka shiga sallah kenan da kan ka dago daga ruku sake shi wasu malaman kaman bin baz rahmatullahi alai shi kuma yana ganin a'a kafin ka tafi rukuwa ina hannunka yake na'am to an ce kowace gaba ta koma mazauninta hannu ya koma ina kenan shikenan shi sa aka ce kakka dau dimi a nan wanda ya saki shi kenan ya yi koyi da albani wanda ya rike ya yi koyi da bimbaz
an taga can da abin nan abin nan an kuma ka ɗan kifi da ɗan waye ka tanɗe can da magarba ka jefa awara an ga efira ka ɗan zuƙa ai ba kuma efira ce ka ɗan sha an kato ka sake jefa biya kuka ka warɗe ga daddawa a ciki ga wace ce a ciki ga wadda ka haɗa a ciki ka ga ɗan wake ka ɗan dumbuza ka ɗan ci to ka haɗa ba mai wannan da daddare sai dai aka wuce maka sai aka wuce to ita ma za ka tarar wannan ba ƙaramar rahama ba ce shi sa na gaya muku idan kana yawo ƙasashe a ko wasu ƙasashen wasu farare da na je wallahi ba ruwansu da babba da yaro suna zaka far far far ba ruwan su wai ai ma munna za a yi maka kafi da da da da da barka barka kafi da da garari ai yanzu rabai wannan muna zaune a wata kasa da su farare na zaune da magarba irin tsakanin magarba za a yi sha a wani wuri ka dar dar dar da shi kai rage shi ka san ba mai yin ta sai mai lafiya ita kuma idan ciki ya kume ko aka yi maka aikin basir ko aka yi maka aiki a ciki ai fata ake ka fara yin ta a ya samu lafiya ya samu lafiya a ya yi kai ajiye ba tun da ma yake bai tusa ba a ce ai a to oke to bai bai to ba matsala to idan tusa ita ma sai ta fito ta inda ta saba fitowa mata da yawa sukan yi tusa ta gabansu maza ba yi maza ba sa yi maza ba sa yi amma mata sukan yi to idan ta tusa ta gabanta ta farjinta waya da ta warware khilafun sabani a gurin malamai amma kauli rajihi alwala ba ta warware ba tana zaune saboda rashin lafiya ko wani abu da yake faruwa ko ta halittar da Allah ya mata kasan akwai kowa da irin halittar da Allah ya masa ita ba ta tusa sai ta gabanta ko kuma suka ce wasu malamai suka ce a ba tusa ba ce a iska ce ta fito wasu suka ce a tusa ce wata ba ta tusa sai ta gaba ala ya halin in dai aka yi ta gaba ba ta baya iska ta fito ba to shikenan alwala ta warware kuma tusa iri biyu ce fusa'un aw duraqun akwai si akwai kuma far wannan ne ta da gari wannan kuma wato ainihin ita ma dukkanin su wato ainihin alwala ta riga ta warware manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idan ɗayan ku yana sallah sai ya ji kamar yayi tusa fala yansarif kada ya sallame ba zai fasara sai ya ji ƙara ko ya ji wari idan ka ji ƙara saboda me iblis akwai ƴaƴansa da ya ajiye mun sha bayani ina jin khinzab ne ko abu murra shi aikin sa ya dinga jin zaran duburan mutum ka dinga jin kamar kai kai kashi ka gani alwala to sai ka je kuma sa alwala ya ci nasara
to da haka kowanne mutum ya dauka kaga ba daukan zafi a nan kowanne kaga isti kaga irin yadda kowa ya yi istinbadin hadithin wani wanda yake ganin cewa a saki din kaji dalilinsa wanda ya kuma yake ganin a in ka dago daga ruku'u mai da hannun shi kuma kaji irin nasa dalilin fa idza sajada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yayi sujada wada'a yadai yana aje hannayensa ghaira mubtarishin ba yana mai shimfide su ba wani za a ganshi kaman zai kwanta wato irin sallan malalata masu kasala za ga gaba ɗayan mutum ya tafi sujada nan ɗinsa gaba ɗayan sai ya kwanta a ƙasa maimakon iya nan tafin aka ce ya ajiye to har sangalan hannun nasa zai kwantar da shi sai ga kamar kare ya kwanta haka sai ga ya kwantar da hannayen haka to annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗora hannayensa ghaira muftarishin ba shimfiɗe sai yake ba wala qabidihima ba kuma damke yan yatsun nasa yake ba baya damke su haka sai wa ya bude su haka ya saki wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi alqibla sannan sai ya fuskantar da gefen yan yatsunsa su kalla alqibla kamar da yanda kake in ka tafi su da haka kake take kafafuwan naka in ka take kafafuwan za ga faratan naka sun lankwashe sun kalli inda kake kallo to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi
wani kuma za ga kawai yana ta wasa da kafafun ya ma ɗage su daga can baya yan yatsun ba sa ƙasa kawai yana ta lilo da kafafuwansa haka to ajiye kafafuwan za ka yi kuma yan yatsun ka cike su ka soke su su zamanto sun kalli inda kake kallo ma'ana sun kalli alƙibla fa idza jalasa fi rak'atayn sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai zauna a raka'a ta biyu jalasa ala rijlihi yusra yana zama ne akan kafarsa ta hagu wa nasabal yumna ya kuma kafe kafar dama din an fahimta kaga kenan akwai bambanci tsakanin zama na farko da zama na biyu zaman tahiya na farko a kan kafar ka ta hagu za ka zauna in ka zauna a kafar ka ta hagu kuma ta daman ita sai ka kafe ta kaga ta hagun dama ka lankwashe ta kana kanta sannan ta daman ita kuma ka ainihin wato soke ta tana kallon alƙibla wa idza jalasa fi rak'ati al-akhira idan kuma zai zauna a zaman ƙarshe zaman tahiya na biyu qaddama rijlahu al-yusra sai ya gabatar da kafarsa ta hagu wa nasabal ukhra sai kuma ya kafe ɗayar ta daman wa qa'ada ala maq'adatihi sai ya zauna akan mazauninsa kaji bambancin zama na farko zaman tahiyya farko da zaman tahiyya na biyu zaman tahiyya farko shine sai ka zauna akan kafarka ta hagu zaman tahiyya na biyu kuma sai ka zame kafar taka ta hagu sai ka zauna akan duwawunka shine bi aliyatikal yusra da muke karanta a cikin qawaidi wal julusu bi aliyatikal yusra ko eh zai ce wal julusu da zama bi aliyatikal yusra da gefen mazaunanka na hagu an bayyana to kaga kenan wannan irin wannan zaman al julusu bi aliyatikal yusra zaman karshe ne shi yasa idan liman ya fahimci wannan ma kai da ka zo zaka fahimci zaka samu raka'a biyu ko kuma kayi miss call an fahimta dan da kawo ka samu liman inda ba larura bace ko kuma wani dalili ya sa ko larura kafa ko kuma wani dalili ya sa ya zauna akan duwawunsa to a raka ta biyu a a yanda ya kamata ka ganshi shine zaka zo ka same shi akan kafarsa ta hagu to da kawo ka ga liman a kaf yana zaune irin wannan zaman tahiya a kafa ta biyu a akan kafarsa ta hagu to ka san raka'a biyu saura biyu kana zuwa ku sai ga ya zame kafar tasa ta hagu ya zauna akan duwawunsa to sallama zai liman ya gama sallah an fahimta to yanda kaga haka haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yin sallah wannan hadithin imam al-bukhari a cikin sahihin littafin sa cikin kitabus salah babu sunnatul julusi fi tashahhudi wa kanat ummu darda tajlisu fi salatiha jalsatar rajul fa kanat faqiha kaga ummu darda irin zaman da namiji yake yi ita shi irinsa take yi saboda malama ce وفي صحيح البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد أن كربونك أبي هريرة الله يكارى مسيدا النبي صلى الله عليه وسلم يا شبو مسلاتي فدخل رجل sai ga wani mutum annabi ya shiga masallaci sai kuma wani mutum shi ma ya shigo masallaci fasalla sai ya yi salla an fahimta eh da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kula da sallar sosai sai ya ga dan kabo ce an fahimta eh wato wato wato sallar sharp sharp ce sharp sharp ai kun gane sharp sharp ko yanzu nan cikin kankace mai za ka ji assalamu alaikum assalamu alaikum sai zazzarewa mutane ido ya gama sallah dama da an dago daga ruku'un kawai ake zarcewa ba a wani miki da ya dan dago kawai abin nan goshin ku yanda ka san akan garo shi yake dosara shi yana tona yana dagowa dan haka da karatun fatiyar da zaman da komai nasa malam cikin kankanin kankace yan sakanni su ya gama sallah pop sai gan shi ya fito annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga masallaci sai ya ga wani mutum shi ma ya shigo thumma jaa fa salla wannan mutum ya shigo yayi sallah annabi ya kalli irin sallah wannan mutum ya ce oh sallah ta sha wahala thumma jaa sai ya zo fa sallama ala annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa manzon Allah sallama manzon Allah faradda annabi sallallahu alaihi wasallam salam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya maida sallama yace wa alaikumus salam faqala sai kuma manzo Allah yace irji fa salli koma kai sallah fa innaka lam tusalli yanzu dai ba sallah kai ba ka dan exercise dai haka ka dan motsa jikinka ka dan yi jogging haka ka dan yi haka dai naga kai haka ka dan yunkura ka abin nan amma je kai sallah bawan Allah ne ya sake komawa sai ya sake yin irin wannan sharp sharp din annabi ya sake ganin kamar ya yi jogin haka ya dan jijjiga jikinsa ya kuma ya ce ya sake zuwa ya yi wa annabi sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa sallama ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli bawan Allah ka je kai sallah naga kamar har yanzu baka yi sallah ba sallan nan ko ba ba sallah ka zo yi bane ka je kai sallah sallah ruku'u ba cikakken ruku'u ba cikakken sujada ba tsayuwa ba tumanina ba kaza annabi sallallahu alaihi wasallam sai da suka yi haka da shi har sau uku ya je ya sake ya dawo ya ce koma kai sallah ba sallah kai bai kuma koma ya dawo ya kuma koma ana uku fa qala sai ce wallazi ba'athaka bil haqq ya ce ya rasulullah na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ma uhsinu gaira in zan yi sau dubu irin wannan na iya ita zan yi ba zan taɓa iya wadda tafi wannan kyau ba ai da na ganka ma na tsaya na kura a daka na kura a kwatu mai kyau ce wannan ni ba ni da wata wadda tafi wannan kyau to kaga inda ba a gaban annabi bane ma sallallahu alaihi wasallam kila kuma ya sallah za ta zama fa'allimni yanzu ya rasulullah ka koyar da ni ka karantar da ni yadda ake sallan nan bayan Allah ba kawai fa da ka taso an yi sa'a ka taso musulmi gidanku ana sallah shikenan kawai sai ka hau kai ma layi kai ta sallah ai sallah ta fuce kawai a koye ta akan titi ai ta yi ya kamata a ce an zauna an koye ta tana da girma sallah get din sallah zaka fara tarawa ranar tashin alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tun a get din sallah an ka samu matsala sauran get din ma duk akwai matsala manzan Allah ya ce idan sallah a gettin sallah aka yi sikirinin aka ga sallah ka lafiya na dan abin da ya dan kwakwace kuma Allah ya taimake kana na filfili tun da kana na filu kana na filfilu sai Allah maɗaukakin sarki ce a ɗebo ladan na filfilin nan naka a cike maka gibin da ka samu a farilla to da an ga dama an sallaka an recommendation ɗin da aka yi a sallah wannan gettin mala'iku irin bayanin da suka yi da comment da suka yi a kan sallaka da makin da ka samu aka duba aka ga CA ɗinka ga exam ɗinka aka ka samu 70 to above to yanzu kana zuwa get ɗin azumi kawai da an ɗauko fayil ɗinka kawai daga ba sai an ƙididdiga ba tun da dai ka ƙwato daga waccan get ɗin sallah to insha Allah azumin kama mai kyau kake ragowar kana wuce wannan gate din kana zuwa gate na gaba su ma ba za a diddigi ba tun da dai ka samu fita daga gate din sallah sallar da ake ganin ma ba ta da kima ba a iya tsayawa kullum mun ce mu a neman abinci muke as-salatu imaduddin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ita ce diddige a cikin addini ita ce diddige a addini annabi zai bar duniya yana assala wa ma malakat aymanukum assala wa ma malakat aymanukum annabi ban kwana da zai da duniya yana faɗa wa sahabbai assalatu wa ma malakat aymanukum amma ba ma damuwa da mu koyi sallah sallan mu daidai muke yi ina muke kuskure mu gyara babu kawai dai dan musulmi ya iya sallah shi sa sallah take shan wahala a hannun mutane to kaji da haka wannan bawan Allah ya ce ya rasulullah wallahi ba zan iya wadda tafi wannan ba iya wadda na iya kenan ka koya mu qal sai maza Allah ce idza qumta ila salati fakabbir idan ka tashi za ka yi sallah fakabbir kai kabbara na farko kenan kai kabbara harama thumma qara' ma tayassara ma'aka min alquran sannan ka karanta abin da ya sawwaka tattare da kai na alqur'ani ka dai duk yadda za ka yi ya zaman tofa ce ka mai kyau ce duk juyin da za a yi lalle lalle ba ka da excuse a wajen Allah baka iya fatiha ba lalle lalle ka je ka je ka je ka iya fatiha daga fatiha in ya so ko kul huwallahu ka dage ka iya daidai in duk sallolin ka zaka iya kai fatiha da kul huwallahu sallah ka tayi an fahimta amma mutum yana da wayo ba za a damfare shi ba ya iya neman kuɗi duk inda ake zuwa a samu kwandala ya iya abu zai iya zuwa ya koyi sallah ba shi yasa wani in karatun bayanai ne ba aka ji mai yake karanta ba aka ji mai yake karantawa kawai yi kaɗai yake ta gungunin sai Allah ne kaɗai ya san karatun bebe kaɗai ya san me yake cewa yi za wani dukkan rambaninsa in sallah ce zahiri wato sallah ce bayyananniya wallah ba zai shige muku sallah ba ya saba a zahar da al'asar da an tura ya cafe amma magariba da isha ya kuta turjiya da shi wallah ba zai shiga ba to kaji mutum ya karanta abin da ya sauka na alkur'ani kaga za ka karanta dai fatiha Allah ba shi ka karanta qul huwallahu ko ka karanta aya biyu ko uku a cikin abin da ya sauka na alkur'ani sun marka manzo Allah ya ce sannan sai ka yi ruku'u idan kai ruku'un nan kada ka dago hatta ta dima inna raki'an bawan Allah sai ka nutsu a ruku'u shi sa malamai suka ce akalla ka ce subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim mafi karanci ka faɗi haka sau uku ana kyautar zaton in dai har zaka faɗi haka sau uku to ka samu nutsuwa a ruku amma mutum yi ruku ka rasa me ya faɗa a ruku ballantana yan uwanmu mutanen ƙauye malam yanzu ya zo ya ɗan jefar da buhunsa ɗin nan ya zo aka yi rashin sa'a bai samu sallah ba yadda ɗan buhunsa ba ha gani kamar wani malam ya idar da sallah shi ma zaman tahiyar yadda ka san irin motar nan kiyakiya wadda ta gaji da zuwa kasuwar rimi sai ga shi ma ya wani kanta ne haka a zaman tahiya ba to idan mutum ya yi ruku'u alal akalli ya samu tasbihin nan koda guda uku ne ya yi dan ya zama to alal akalli ya samu wannan manzo Allah ta yi karka dago daga ruku'u abin da yasa wancan annabi ya ta cewa bai yi sallah ba kaga fata ya mutu yana haka ba ba sallah yake ba da ya mutu a haka kaga fa shi tunaninsa sallah yake kuma ba sallah yake ba da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi ruku'u tun hatta taɗima inna raki'an ya ce sai ka natsu a ruku'u sun marfa sannan sai ka ɗago kanka in ka ɗago kanka kar kana ɗagowa ka wuce sujada manzala ce hatta ta'tadila qa'ima sai ka gama daidaita a tsaye shi yasa aka ce nan ma alal aqalli kace sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd duk gaggawa ka alal aqalli ka faɗi wannan wanda in son samu ne ana so ka yi zikirin da ya fi wannan tsawo domin akwai rabbana walakal hamd hamdan kasiran ɗayyiban mubarakan fi ko kuma mil a hamdan kasiran ɗayyiban mubarakan fi mil a samawat wa mil al'ard wa mil a mashi ta min shay'in ba'd a haƙƙu ma ƙala al'abd wa kulluna laka abd allahumma la mani lima atait wa la mu'ti lima mana'at wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd wannan ko limamin ku ne yake yayi za a gudu ko liman ne ya tsaya wannan za a ce awa mala shi bai san duk basir ya kama bayan da namun ba wallahi mala sai in ya yi ruku bayana sai ji ya kake da haka akalla kenan bayan mutum ya dago daga ruku ya ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu mafi karanci ka ce haka shine ma'ana hatta ta'tadila qa'ima thumma masjud maza Allah ya ce sannan ka tafi sujada yanzu almusi'u salatahu ake koya sallah thumma masjud sannan ka yi sujada hatta tadma inna sajidan maza Allah ya ce har sai ka nutsu a cikin sujada maganar mutum ka ga yayi sujada kamar ya tsora akan garwashin wuta yana kosanawa yana dagawa kuma sujadan nan ana so gaɓoɓi guda bakwai su yi sujada za mu karanta hadisin yana ƙasa idan kana sujada gaɓoɓin nan guda bakwai ba sa taɓa ƙasa to sujada ka ba ta cika in za ka yi sujada ka tabbatar da waɗannan gaɓoɓin guda bakwai sun tunkuyi ƙasa sun taɓa ƙasa in kuma haka ba to da matsala ka tafi sujada in kai sujadar ka nutsu a cikin sujadar bawan Allah sun marfa sannan ka dago hatta ta duma inda jalisan ba kana dagowa kuma kana dagowa kuma ka sake koma ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa musii'u salatahu wannan mutumin da ya yi sallah ba daidai ba ya ce masa kar ka tafi sujada ta biyu hatta ta duma inda jalisan sai ka nutsu a zaune nutsuwar a zaune mafi karanci ka ce rabbi gifirli rabbi gifirli wannan zai dauki sakan daya rabbi gifirli rabbi gifirli duk gaggawarka ka faɗi wannan kafin ka koma sujada ta biyu shi ma akwai zikirin da ya fi wannan tsawo amma mafi karanci ka faɗi wannan sun masjid sannan ka koma sujada ta biyu kar ka ɗago daga sujada ta biyu hatta ta ɗuma inna sajida har sai ka nutsu a sujada ya nutsuwa take shine akalla ka ce subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la akalla ka faɗa su uku yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya wa musiu salatahu raka'a daya to tunda an koya masa raka'a daya cikakkiya sai manzo Allah ya ce thumma fa'al zalika fi salatika kulliha haka za ka yi a sallaka gaba daya wannan hadisin hadisi ne wanda Imam al-Bukhari cikin kitabu salah babu wujubul qira'ati lil imami wal mamum ya kawo shi a karkashin babun wajibi ne karatu ga liman da kuma mamu sai kawo wannan ruwaya ta abi huraira sannan ya sake fitar da shi cikin babu istiwa'i zuhur a fin ruku a fistiwa'i zahar kai fin ruku babun da yake bayanin daidaitar gadon baya a ruku'u sai sake kawo wannan hadisin na abi huraira imam muslim shi ba cikin kitabu sala babu wujubi qira'ati al-fatihati fi kulli raka'a wa annahu idza lam yuhsin al-fatiha wala amkanahu ta'allumuha qara'a ma tayassara lahu min gairiha a karkashin wannan babin shi kuma imamu muslim ya kawo wannan hadisin ya kawo hadisin imamu ya kawo hadisin abi huraira wa fi sahih al-bukhari aidan عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا hadisi ya tabbata cikin bukhari daga abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda daga ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam ya ce umirna an umarce mu waye umarnin kenan allah subhanahu wa ta'ala domin manzan allah ne da kansa ce umirna an umarce mu waye ba shi umarnin an nasjuda in za mu yi sujada to mu yi sujadar ala saba'ati a'zumin akan gaɓoɓi guda bakwai gaɓoɓin guda bakwai akwai tafin hannu biyu akwai gwiwoyi biyu akwai gefen 'yan yatsun kafa da kafar dama da kafar hagu gaba nawa kenan akwai goshi da hanci domin da annabi ya tashi kirga musu haka yi sallallahu alaihi wasallam da haka goshinka ya taba ƙasa hanci ma ya taba ƙasa mutum ne nawa ne wanda ke dosa da goshi baya sa hanci to gaba ɗaya ce yanzu in baka sa hanci ba to ka yi sujada akan gaba shida da rabi ba kan gaba bakwai kai sujada ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an umarce shi ya yi sujada akan gabobi guda bakwai kai kayi akan gaba shida da rabi me ya cinye rabin rabin shine hanci da haka in ka tashi da goshinka da hancinka sai su taba ƙasa shine cikakkiyar sujada wala na kuffa sauban kar mu tattare tufafin mu mu kyale shi shi ma ya sujada tufafin namu malin malin kasa rabu da ita ita ma ta yi sujada an fahimta shine wala na kuffa sauban kar mu tattare tufafin mu wai dan kai ya taba ƙasa ko kai ya mu sake shi shi ma ya zuba ya sujada wala sha'ara kan mu tattare gashinmu Allah ya samu gashinmu ba ma irin wannan ba ne an fahimta har irin wannan bawan Allah kaga shi ma da da yake da wadatar su ma kaga shi ma nasa ba zai zubo ba saboda duk irin namu ne na 'yan Najeriya ko amma kila wanda yake da irin gashi wanda yake irin na wasu kasashen za ga gashin su yana yalo yalo haka to kaga wannan shine in zai sujada wani lokaci tunda akwai yalwar gashin ya zubo wani zai ga baya san gashin ya taba kasa zai iya tattare shi ya kulle to aka ce shi ma kanka kulle shi ka bar shi ya sujada da aka karka tattare gashin shi ma sake shi in ka tafi sujada shi ma ya zubo ya sujada wannan hadisin hadisi ne wanda yake shi ma hadisin imam bukhari cikin kitabu sala babu sujudi ala sab'ati azum ya kawo wannan riwaya ta ibn abbas imam muslim cikin kitabu sala babu a'dha'i sujud babun da ke bayani akan gabobin sujada wan nahyu an kaffi sha'ri wa thawb wa aqsir ra's fi sala shi ma sai kawo wannan hadisin na abdullahi dan abbas wa fi sahih al-bukhari aidan عن عبد الله بن مالك بن بهيلة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطي حديث يازو cikin بخاري دقى عبد الله بن مالك بن بهيلة الله يقارى مسيدة yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan salla idan zai yi sallah ko in yana sallah farraja bayna yadayhi yana buɗe tsakanin hannayensa hatta ya buduwa bayadu ibutsaihi har hasken hammatarsa yakan bayyana za ga wani gaba ɗaya kamar bushiya ya kudindini ya kumbule haka ya dunkule ko ba wa ganin irin wannan zai ga mutum wai da duma ce ta kaninsa ya ɗauko ba so ya taɓa ƙasa gaba ɗayansa da haka sai ya tattakure a cikin abin nan baya san ko ina ya taɓa ƙasa za ga gan shi ya yi wani kwando haka kamar bushiya to kaji annabi sallallahu alaihi wasallam so ake ka saki kowace gaba ta yi ibada ta sake ta sakata ta wataya wajen bautawa Allah subhanahu wataala dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam baya tattarewa shi yasa mai iziya ya gaya maka nan kada ya haɗu da nan ɗinka nan kada ya haɗu da gwiwarka dan za ka ga wani gaba ɗaya hannayen haka yake tattarewa haka yake sujada wani kuma hannayen ma ya baro su a can baya kuna kula da irin wannan kuwa in ya tafi sujada shi ya tafi can kan amma hannayen ya baro su can a baya to da hannayen za ka taho gaba ɗaya ko ka sa su daura kusa da kafaɗinka ko kusa da kunnuwanka sannan ka buɗa su nan wani kuma wajen buɗawar sai ya yi da yawa ba a so ka yi da yawa musamman a cikin sahu ne da mutane wani duk sai ya bankan bankan ya barankan barankan ya tattare mutane ba inda za ku motsa shi kaɗai da wannan ba daidai ba ne an fahimta ba haka ake nufi ba su kaɗan yi madaidaici yadda dai nan ɗinka kai ya matse da nan shi ne ma'ana ka buɗe nan ɗin kar nan ya haɗu da nan ba ce aka kai haka ba a cikin sujada buɗa nan ya rabu da nan sannan kan nan ya haɗu da cinya shi kuma kaga kenan za ka ɗan buɗa ta yadda za a samu gap tsakanin cikinka da inda abin da ɗanka yake don haka shi sa nan ka buɗa shaka nan kuma ka nesa da shi da inda cinyarka take da haka nan ba zai haɗu da cinya ba nan kuma ka buɗa shi ba zai haɗu da ainihin wato haƙarƙarinka ba to shi da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a sallah yana buɗe hannayensa hatta yabdu bayadu ko yabdu wa bayadu ibtsai har hasken hammatarsa yakan fito fili kaga hasken hammataka in ka sa rigar da take za a iya gani tunda su kaga wani lokaci kayan su izar ne da rida ma'ana zanin daurawa ne sai kuma mayafi mayafin kuma wani lokaci kila mutum zai yafa shi irin na alhazai din nan kaga hannu ɗaya ya fito da aka yi buɗa haka zaka ga hasken hammatarsa haka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an fahimta wannan hadithin hadisi ne wanda yake imamul bukhari ya rawaito shi cikin kitabu sala babu baida dabu'ai wa yujafi fi sujud sai ka wannan hadisin na malik bin buhaina imam muslim shi ma cikin kitabu sala a cikin babu ma yajma'u sifatu sala wa ma yaftatihu bihi wa ma yuftatahu bihi wa yuftatamu bihi wa sifatu ruku wal i'tidal min sai ka wannan hadisin na malik bin buhaina na fata an gane saboda yanayin lokaci ina jin zamu tsaya akan wannan hadisin na Abdullahi bin Buhaina zamu shiga game da abin da ya shafi kuma limamai tsawaita sallah ko wani abu mai kama da haka insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ta'ala ya yafe mana to masha Allah sai a kira sallah tukun ko kuma mu amsa to shi ɗaya ce wannan shi ne darasinmu na 28 ina jin ban faɗi darasin ba ko? akwai tambayoyi ban sani ba ko suna da alaka da darasin to wannan tambaya sai ce a karwakan lawo ko za a samu salamu alaikum wa rahmatullahi ce ko za a samu damar koyar da sallar a aikace in allah ya kai mu sati mai zuwa ta aka ma'aikatan da ke ba wa gani ina ta ɗan nuna eh saboda mahimmancin hadisin sallu kamar aitumuni usalli to to insha Allah bari za mu gani insha Allah wannan kuma yace malan da Allah a ɗan yi ƙarin bayani game da arrasugu da kuma as-sa'id sannan zama tsakanin sujada ta farko da ta biyu malam shine ake kiransa da iki'a to sannan kuma tawarruk da kuma iftirash a cikin zaman tahiya wannan karatu ne shi ba duk wannan da insha Allah sai sati mai zuwa tunda dai muna cikin bayanin sallah din Allah ya kai mu sati mai zuwa sai a ajiye mana su insha Allah sai a bamu abin da muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi Allah shi yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullah